السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قوم يولى غبا أشرين غوة جماد الآخرة إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبو دايد أريه دا أربعين دبيو kuma yau uku ga watan biyu miladiya ɗaya a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabiya ta sha biyar a jerin sahabbai mata da ake mana sirarsu wannan sahabiya mai daraja matar annabi sallallahu alaihi wasallam siddiqa na na'isha radiyallahu ta'ala anha idan ba mu manta ba muna cin hadithul ifk wato labarin kage da aka kirkira domin a ci mutuncin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a bata lamarinsa na na'isha da kanta take ba da labari mun ji a karatun baya ta faɗa mana irin halin da ta shiga ba ta san labarin ba da rashin lafiyar da take cikinsa da kuma neman ta koma gidansu da ta yi daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzala sama kuma ya ba ta izini to mun ji cewa ummu misbah ita ce ta ba ta labarin halin da ake ciki sai ta ce قالت وكان كبر ذلك عند عبد الله بن أبي في رجال من الخوارج wanda ya ɗauki gabara ta yaɗa wannan fitina shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ra'sul munafiqi wanda mun faɗi majalisin da ya gabata mun faɗi dalilin ma munafircinsa ciwo ne na son shugabanci wannan shi ya haifan masa da wannan mummunan ciwa Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu shi mutum ne daga cikin banul khazraj wato ɗaya daga cikin manya-manyan gidaje guda biyu na al'ansa mutanen madina ma'allazi qala tare da waɗanda suka yada magana wa kenan akwai misbah akwai misbahu wanda mamarsa ita ce ta je ta faɗa mana na Aisha radiyallahu anha halin da ake ciki wa Hamnatu bintu Jahsh sannan kuma da Hamna yar uwar Zainab bintu Jahsh mata Annabi sallallahu alaihi wasallam wa zalika anna ukhtaha Zainab binta Jahsh na Aisha ta ce saboda yar uwarta Zainab bintu Jahsh كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ta kasance a ƙarƙashin annabi sau sama a matsayin matarsa walam ta kudim ra'atun min nisa'ihi tunasibuni fil manzilati indahu ghayruha a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam babu matar da take ganin tana kankan da ni a matsayi fil manzila a matsayi ghayruha in ba ita zainab ba gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya rawaito cewa jam'iyyu biyu ne eh akwai jam'iyyar Nana Aisha radiyallahu anha da waɗanda suke goyon bayanta sannan akwai jam'iyyar Zainab bintu Jahash radiyallahu anha ita ma a gefe guda akwai waɗanda suke goyon bayanta to haka gidan annabi sama yake so tari wancan 'yan ɓangaren ba su cika ittifaki da waɗannan 'yan ɓangaren ba abubuwa da yawa amma dukkanin su kishin su ne za su su kyautata ma annabi sallallahu ba kishin su ne za su su muzanta masa ba ko su ka masa tasgaro ko su tayar masa da hankali a'a kowace a cikinsu tana tanafusi wato tana rigegeniya ne da gasa domin ta gaya za a yi tafi ‘yan uwarta wajen kyautata ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma haki ake buƙatar mata su zama suna da kishi kishinsu ya zama na ya za su su samu matsayi a wajen mijinsu wajen kyautata masa ba su samu lamba ta mummunan yabo wajen cutar da mijinsu ba sakamakon wai suna zaman kishiyoyi Allah sa mata su gane fa amma zainabu fa afamaha Allahu bidiniha amma na na zainab radiyallahu anha sai Allah ya tsare ta bidiniha da addininta Allah ya tsare ta da addininta falam taqul illa khaira bata faɗi komai ba sai alkhairi ku duba wannan kishiyarta ce abokiyar zamanta tare suke kuma ta faɗi magana cewa babu wata mace da take ganin matsayinta ya kai nata a gidan annabi sallama a wurin annabi sama in ba zainab din ba amma kuma ji shaida da ta bada game da ita ta ce sai Allah ya tsare ta da addininta bata shiga cikin wannan guguwar ta fitina da ta tashi ta ƙage da aka mana na Aisha radiyallahu anha ba bata shiga ba Allah ya tsare ta sau da haka lokacin da labari ya zo sai ta faɗi alkhairi wa amma hamnatu amma ita ‘yan uwarta hamna bintu jahash fa asha'at min zalika ma asha'at sai ta yada abin da ta yada tudarini bi ukhtiha wai ita tana kishiyanta ta saboda ‘yan uwarta. Tudarini, tudarini bi uktiha, wai tana min tana ta ‘yan uwarta kishi, tana kishi da ni saboda ‘yan uwarta, ‘yan uwarta ta ba ta shiga ba, amma ita kuma saboda ‘yan uwarta sai ta shiga. Sahabban annabi sama da matansa mutane ne, kada kai tsammanin wani abu ba zai faru da su ba irin ababen da ke faruwa ɗan adam. ba su da isma amma suna da adala wa hunalika farqun zahirun wa wadihun bayna al-adalati wa al-isma adala na nufin mutum ba zai aikata sabo ya doge a kansa ba in ma ya aikata zai tuba wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu ita ce sifa ta adili in yi sabo zai tuba idza aznaba astaghfar in yi zunubi zai tuba wannan sifa ce ta adalci ga mutum amma isma kwata-kwata ba zai sabo ba wala ismata illa li nabi babu wanda yake da isma sai annabi annabi ne kawai Allah subhanahu wata'ala yake zaben sa ya bashi isma ya zama ma'sumi amma ma shi wan nabi la yu'tabaru ma'suman aw man shi wan nabi la yu'tabaru ma'suman duk wanda ba manzo ba annabi bane shi to ba ba daukar sa matsayi ba da isma a aqida ahli sunnati wal jamaa ba wanda yake da isma sai annabi wa amma hamshine sai tace falamma qala rasulullahi sallallahu tilka al maqalata a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan batun ya faɗi yayi wa'azi yayi hudu ba ko ya ce a cikin bayanin sai ke cewa ayyuhan nas ma balu rijalin yu'dunani fi ahli wa yaquluna alaihim ghayra alhaqi wallahi ma alimtu alaihim illa khaira ko ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا خيرا ولا يدخل بيتا من بيوتي إلا وهو معي to bayan annabi sama ya faɗi wannan to shi kenan qala usaid ibn hudayr sai sahabi usaid dan hudayr wanda yana cikin masoyan gidan sagiduna abubakar lokacin da aka saukar da ayatu tayammum shine ma gidan sayyidina abubakar yabo yake cewa ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abubakar yace ku dai yan gidan sayyidina abubakar wannan ba ita bace farkon albarkanku duk wani abu da ya shafe ku sai Allah ya saukar da aya to usaid ibn hudayr sai ya ce ya rasulullahi in yakunu min al-aus naqfikahu ce ya ma'aikin Allah idan waɗannan mutanen da suka ɗauki gabarin yaɗa wannan shirin sun kasance daga cikin banul aus ne to mu ne banul aus mu ne ausiyawa saboda haka me zai faru naqfikahu ya ma'aikin Allah ka ban mu da su eh mu za mu maka maganin su in dai yan gidanmu ne danginmu ne banul ausi ne to ya ma'aikin Allah ka ban mu mu za mu maka maganin su wa in yakunu min ikhwanina al-khazraji idan kuma sun kasance daga cikin yan uwan mu khazrajiyawa ne yan uwa na jini kuma yan uwa na addini to me zai faru famumna amurka to ya ma'aikin Allah kai ka faɗa mana abin da kake son ni da su amma in in gidanmu ne banu aus to ya ma'aikin Allah ka ban mu da su mu za mu maganin su amma idan ba a cikin mu suke ba suna cin banul khazraj ne to ya ma'aikin Allah ka faɗa mana abin da kake son mu yi da su sai mu maganin su فوالله إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم شي والله وأن سكا يوانا أيتم نياد وانا كاجن شري والله لأهل سنشن شنتا أن تضرب أعناقهم دا أسسها غويا ينص فقام سعد بن عبادة سي سعد بن عبادة سيتاش وكان قبل ذلك يرى رجلا صالحا na na yi ce kafin yi wannan magana mutumin kirki muke ganin shi tace wa kana yura qabla zalika rajulan salihan ana ganin shi mutumin kirki kafin wannan magana da zai kafin ya miƙe yayi wannan magana to mutumin kirki ake ganin sa eh qala sai yace ga abin da yace kadabta al'amrullah shi ƙarya kake na rantsi da Allah ma tudrabu anaquhu wallahi ba za a tara wuyayensu ba innaka ma qulta hadhihi almaqalata kai baka faɗi wannan magana ba kai ya ya usayd ibn hudayr illa wa qad arafta annahu min al-khazraj sai da ka gane cewa waɗanda suke wannan magana suna khazrajiyawa ne da banul aus ne ba za ka yi ba walau kanu min qaumika ma qulta hadha da dangin ka ne da baka faɗi haka ba kaga hamiyya hamiyya ce wannan hamiyya qabiliyya wannan ƙabilanci ya motso masa ƙabilanci ne motso masa ƙabilanci wani irin ciwo ne addini kawai yake maganinsa amma wani cigariza ce sha'awa ce a zuciya addini ne kawai maganin shi alkabihu lahu addini alqabihu lil hamiyati addi abinda ke kashe kabilanci shine addini in addini na nan to ba za a yi kabilanci ba amma idan za a aje addini gefe guda a manta da shi to kabilanci ba bala'in da ba zai iya haifarwa ba ba abin da ba zai iya haifarwa ba mutum za ka je na faɗi na cewa ai in dai kabila kaza ce to shi ba abin da ya haɗa su da su ko me kaza to ciwo ne kuma dama balarabi ba wanda ya kai shi kabilanci cinti Allah subhanahu ta'ala ya ya jarabe shi da wannan iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyatal jahiliyya suna da wannan to shikenan sa'ad ibn ubada radiyallahu anhu sahabun annabi sallallahu alaihi wasallam ne na na'isha tana bada labari ne a matsayin ta na al-musabah tana faɗi ne a matsayin wacce maciji ya tsara to kulɓa ba za ta kubuta a wajenta ba kulɓa tana ita ma ba za ta kubuta daga gare ta ba to daga duk wanda ya zama ya tofa wani abu a ciki a matsayin na na isha ta ira adam babu laifi ta yi irin waɗannan abubuwan na nafsatu masdur mutumin da ya zama mai ciwon mura mutum yana mura sai ya kaki sai a ce ya laifi kana mura sai kai kaki ka zidda majina ka yi laifi ba kai laifi ba shine balarabe ke ci mishi nafsatu masdur tofi ne na na mutumin da yake mura فقال أسيد سي أسيد يشي لعمر الله كذبت كذبت لعمر الله شي قريا قيما قكي هذا ما قلنا تالالات ولكنك منافق تجادل عن المنافقين قيما منافقين كان قارئ وانك منافقين ما منافقي بنيش وتساور الناس حتى كاد وتساور الناس حتى كاد يكون بين هذين الحيين شر shikenan ai fa sai mutane tasawaran nas sai kai mutane kuma aka taso aka hayayya koma juna kowa kabilancin shi ya motsa hatta kada ya kunu baina hadaini alhayyain sharru as-sawra kir sharri ya aku a tsakanin waɗannan kabilu manya manya guda biyu alhayyain musanna ne na tasniya ne na alhayyu alhayy jama'a da suka taru a matsayin manufa ɗaya ko kuma masu dangi ɗaya shi yasa ya halasta a ce unguwa alhai alhai mun gane wani zala rasulullah sallallahu alaihi sama sai manzala sama ya sako daga mimbarinsa fa dakhala alayya wa da'a ali ibn abi talib sai ya shigo wajena sai ya ce sayyiduna ali radiyallahu anhu ya shigo tare da shi wa Usama tabna Zaid sannan ya ce ma Usama dan Zaid shi ma yazo fastasharahuma sai manzo sun ce to me kuke gani game da wannan abu da ya faru fa amma Usama fa asna khaira amma Usama sai ya faɗi alheri ثم قال سيتي يا رسول الله أهلك يا ما أيكن الله نانا إيش فإيالن كشي وما نعلم منهم إلا خيرا kuma iyalanka dukkaninsu gabaki ɗaya ba mu san wani abu game da su in ba alkhairi ba wa hada alkadhib wal batil kuma wannan tsabagen ƙarya ne wal batil kuma abu ne wanda ya zama batacce wanda bai kamata a danganta shi zuwa ga iyalanka ba kaji abin da Usama ya faɗi to shine nana ta ce fa asna khaira wa amma aliyun أما سيدنا علي رضي الله عنه فقال سيتي يا رسول الله إن النساء لكثير يا ما يكن الله ما تسمع ديوا وإنك لقادر أن أن أن أن تستخلف sannan ya ma'aikin Allah kana da ikon da zaka mai makofinta da wata tastakhlif wa salil jariyata fa innaha tasduquk amma ya ma'aikin Allah ka tambayi bai wadda suke tare da ita za ta faɗi gaskiya kaga kaga kuma adalci wa salil jariyata tasduquk ka tambayi bai wadda suke tare da ita ita ce ita ce barira eh malamai sun tattauna akan kasancewar barira na na bai wannan na Aisha ko kuma barariyar bai wata a wannan halin da ake ciki wasu malamai suka ce bayinta masu suna barira biyu ne da barira wacce ta ‘yanta ta lokacin da ta zo ta ce mata jama'arta sun ce za su ‘yanta ta da tiswawa uƙiya tara kuma za ta biya a shekaru tara duk shekara za ta ba da uƙiya ɗaya ta ce fa'a'ini ne ko ce ki taimaka mini in biya su Nana shi ta ce to ki je ki ce ni zan kirga kudin nan cas in ba su amma wali wala'uki ko wa wala'uki li kasancewar yantawar za ta zama tawace to shi kenan da ta je ta faɗa musu fa abau illa an ya kuna lahumul wala'u suka ce ba su yadda ba sai dai a ce su suka yanta ta kuma ba su suka yanta ta ba su suka su sun ce ta kawo kuɗi ne mukataba suka mata kuma ta zo wajen nana shi nana shi ta sa musu wannan sharaɗin to barira kenan suka ce ba ita bace wata barira ce daban wasu kuma suka ce a wahami ne ma kwata-kwata ambata barira ba sunanta barira ba ita wannan jariya amma imam ibn hajar rahmatullahi alaihi ya ce labarin barira zai iya tabbata cewa tun kafin Nana ishi ta ‘yanta ta dama tana ƙarƙashinta tana zuwa ta mata ayyuka. Shi ya sa ma suka saba lokacin da asalin mamallakanta suka nemi su ‘yanta ta sai ta rasa wajen wadda za ta zo sai wajen na Aisha cewa ta bata wannan magana kuma tana da ƙarfi da al'imam ibn hajar yayi shi so da ka ba wahami a cikin riwayar sannan ba barira bi bace barira ɗaya ce sai a ce barira a wannan lokacin shekara ta biyar shekara ta biyar a lokacin da aka yi gazotu banil mustalik kuma aka yi hadithul ifki shekara ta biyar a watan sha'aban a wannan lokacin barira tana ƙarƙashin masu gidanta amma kuma tana zuwa taimana na aisha aiki sannan alaƙar barira ta zama maulatu wato barariyar bai wannan na aisha bayan shekaru bayan fatu makka to shi kuma wannan daba mun gane ai bayan fatu makka abin nan shekara ta takwas bayan hijira to shi ne wannan wannan ita ce magana da al'imam ibn hajar rahmatullahi ta'ala alaihi ya yi a cin fatul bari cewa haka za a haɗa riwayoyin nasira fiye da a ce a kora wata ko kuma a ce ai barira guda biyu ce barira ɗaya ce dai mun gane to ita ce wasalil jariya sannan wajen bayanin tambayar ita kanta barirar zamu je akwai riwayoyi mabambanta al-Imam Ahmad al-Imam Abu Abu abin nan al-Imam Muhammad ibn Ishaq al-Akhbari da al-Imam Ibn Hisham al-Majirin sa da al-Imam Muhammad ibn Sa'ad sahibu tabaqat sun yi wata riwaya ta daban sannan su al-Imam al-Bukhari da sauran kuma ruwat su kuma sun zo da wasu lafizza wanda Allah kai mu karatu na gaba insha Allah zamu ji yadda aka tambaye ta da kuma irin amsar da ta bada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in